أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة بيار دا وطن ربيع الأول شكرا تدبور دا لهود دا أربعين دا بقوي هجرية wanda ya dace da 29 da watan 8 shekara ta 2025 miladiya za mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka matunan risala cikin fikihun malikiya ta al'imam ibn abi zaid alkairawani rahimahullahu ta'ala e zan mu tashi cikin babun fil iddatu wa nafaqatu wal istibra ne ba Allah ya sa ita muna abun ga in karatun wannan ba da ko masu sa shi gidan radiyon ta da ajiye shi ma muke nan da ya zo ƙarshe saboda ina cikin bulaguro ina kwana uku ina cikin bulaguro can wajen tanut muna wani aiki yanzu haka na zo daidai ƙarhe ɗaya na taho daidai ƙarhe ɗaya na taho kuma na gama gobe zan yi sab ko in koma kawai saboda karatun nan na taho babun fil iddati babu cikin bayanin idda wanda faqati da ciyatarwa wal istibra'i da istibra'i sai yake cewa malam rahimahullahu ta'ala wa iddatul hurratul mutallaqa idda ta hurra diya almutallaka wadda aka saki diya ce aka sake ta babaiwa ba salasatu quru shine tsarki guda uku kanat muslimatan aw kitabiya duk ɗaya ne musulma ce ko ahlul kitabu ce wal amati hakanan baiwa ita kuma wan fiha baqiyatu riqin da wadda a cikin ta akwai wani bangare na yanta na abun nan bauta qur'ani su kuma wannan guda biyu ne jini guda biyu tsarki guda biyu ne kana zauji fi jami'uhunna hurran awadan duka a cikin su su wannan su ake kallo wajen sha'anin idda ba mijin ba mijin da ne ko bawa ne wannan kawai shi ita ake kallo wajen idda ta cewa zata yi kaza zata yi kaza ita ake kallo ba shi mijin ba yace wal aqra'u fi al adhar qur'i da muke ambata shine tsarki kamar yadda kuma ita ce magana mafi inganci kamar yadda saboda qur'i na qur'ani yana nihin abun nan yana nihin yana minal adada ne yana daukan tsarki yana daukan jini to amma magana mafi inganci kamar da shinkidi Allah mashi rahama cikin muqaddima ta adwaul bayan da a wajen aya ta qur'i ya shimfida bayani da hujjoji gamsassu da ke nuna cewa alqara'u tsarki ne kawai magana mafi inganci ba jini ba kenan tsarki zai kuma shehiya ma mata sauki mazhabin malikiyya a dauke shi a tsarki sai ta gyara sai ba zai yi dogon zama ba ya ce allati bayanar da mainuwar da ke tsakanin jini guda biyu fa in kana min mallam tahid idan kuma macen wadda bata kai haila ba ce an mata aure bata isa haila ba kuma ya sake ta aw min man qadiya isa min al mahid ko kuma wadda ta ɗebe tsammani gami da haila ma'ana ta tsufa a haira ta dakushe bata zawwa idan su ne wannan fa salasatu ashhurin da wata zasi wasi wata uku fil hurrati in diya ce wal amati baiwa kuma ita ma haka nan ya ce wa iddatul hurratul mustahada idda ta diya wadda take mai istihala awil amma ko kuma baiwa fit dalaki wajen saki sanatin shekara guda ne mai istihala mun sani cewa ita ce kamar ummu habiba da ake cewa kana tustahadu sab'a sinina ta yi istihara shekara bakwai to kaga wannan tana yin jini amma jinin bai tsayawa a kullun tana tare da shi istihala ce kenan bai yankewa jinin cuta ne to wannan baya da za a ce mata ba za a mata amfani da cewa jininta ba in ya zo kuma ba za a hudda ta daga sha'anin jini ba tunda tana yin shi a ce mata wannan zata yi watanni zata yi a shekara guda zata yi fi talaki sanatan in a saki mijinta ya sake ta shekara guda zata yi kaga istihara ta jayo mata dogon zama wa iddatul hamili idda ta wadda take da ciki fi wafatin cikin mutuwa ne au talakin ko saki ga magana ka ta zo wadu hamlaha shine tayaddu cikin nan ba a ce aihuwa ba ba amfani da cewa an talidi ko ta aihu dan aihuwa sai inda rai ne to ko a bari ta aiho shi ko a jinin shi ta aiho shi ta huddo shi kawai shikenan ta gama haila kanat hurra aw ama duk ɗaya ne diya ce ko kuma baiwa au kitabiya ko kuma ahlul kitab ce yace wal mutallaqatu allati lam yadkhul biha amma macen da aka saka wadda ba a shiga da ita ba la iddata alaiha babu idda akanta ana ɗaura aure an goyana na so kafar shi yace na sake ke tahiya juya to babu zancen cewa ta yi idda kawai tattarewa sai ta tahiya ta gobe ma ta samu wani ta yi armanta dan saboda ba za a gama mata cutarwa bi ba ga cutarwa wannan bakin cikin da ya mata kuma ta koma a ce je ki zamana ki zaman wani a'a dan shi ma yadda ya bakanta mata ita ma ta bakanta mishi ana cewa yau yana cewa na sake ki ita ma gobe kuma yaji a ce ai ta yi armi ta ta gidan wani ma an kai ta gidan wani babu zancen idda musulunci addinin adalci ne ba cuta ba cutarwa hukunci ne da ana kallon kowane ɗarafin kowane gehen ba za a gama mata duka biyu ba ga bakin cikin wancan ko ma menene lahin da ta mushi kuma a zo a ce kuma ta yi zaman idda na menene ya ce wa iddatul hurra min alwafati idda ta diya idan an rasu in mijinta ya rasu diya ce kuma arba'ata ashirin wa ashara wata hudu da kwana goma kanat sagira au kabira babba ce ko karama kawai kowa haka zata yi da khala biha aw lam yadkhul biha da khalabi ha aure mai dukul ya shiga da ita ko bai shiga ba ko ya kwanta ta fe ko bai kwanta ba ita kuma wannan kaga hikima da ya zamana tana yau ana dar arme ko aka yi wani aksidan da mijin bai ma je ɗakin ta ba ko kuma ajalin shi kawai zo ya mutu bai ma je ɗakin ta ba to wannan za ta yi idda me yasa saboda ai ba a san ran shi bai man mata balle a ce ita ma a bata dama gobe gobe kawai ta yi armanta ta tahiyyarta kanat auki tabiya kuma ahalul kitab ce tunda mutuwa ai babu wanda zai yake yi da zabin shi shi ma ba a san shi ba ta zu auki tabiya aha musulma ce ko kitabiya ce wa fil ammatu wa fiha baqiyatu riqin baiwa da wadda akwai wani bangare na bauta shaharan wata biyu ne wa khamsu layalin da kuma dalilaki guda biyar malam tartabil kabira matukar babbar ba ta yi shakku ba zatul haidu wadda take haila bi ta akhirihi da jinkirin shi in ba ta yi an wakati yi gami da lokacin shi fataka uduwa ta ta zahabun riba hai ta zamna har shakun ya tahiye shi babban mace wadda ta kai daidai da ta shiga shekarunta na tsaye da jini tana cikin shakkun an ya ku ban huta ba daga shekarun jini ko kuma ina cikin su to wannan katta ba a mata lissahi ta tsaya har ta huta daga shakku katta yi amfani da watanni katta yi amfani da watanni dole sai ta jira ta hudda shakkun wannan ya ce wa amma lati la ta hidu amma macen da bata yin jini lisigarin saboda yarinta auki barin ko dan tsuha wa qad bana biha kuma ya kwanta da ita falatan kihu fil wafati ba zata yi aure ba a cikin rasuwa illa ba arsalasa ashhurin sai ta bayan wata uku yace wal ihdadu yin takaba Allah ta karubal mu'tadda zai maka ta'arifin me ake nihi da takaba in an ce mace mijinta ya mutu akwai takaba da ake takaba da ake to takaban nan zai gaya mana ya ake yin ta ba wasu abubuwa na jahiliya ba da mutane suke yi na azabtar da mace wanda bai da alaka da ibada yace wal ihdad abinda ake ce ma takaba Allah ta qarubar mu'tadda min al wafati shay'an min zina shine macen wannan kada ta kusanci kada ta kusanci macen da mijinta ya mutu kusanci wani abu na ado bihuliyin na qawa kawa abinda ake ce ma alhuliyu kawa wadda ta gama da riga da zane ko da riga da jib kaya na gami ɗaya alkuhulin ko kuma kwalli ba za ta sa ba au gairihi ko wani shi da wani lalle da wani kitso wa tajtanibu sibag kulluhu ta nisanci wannan abin nan rini dukkan shi duk wata tufar da ta shahi rinin rina ta ne aka yi ta nisance shi illar aswa da sai wanda yake baki ne wa tajtanibu dibu kullahu ta nisanci turare dukkan shi wala takhdadu bi hanna'in kada ta kwaba lalle kada ta ce ta kwaba lalle tayi wala taqrubu duhunan mudayyiban kada ta kusanci mai wanda yake mai kamshi mai sai dai ta samu su wata mai gurguwa da makamantan su wanda ba su kamshi amma in ya zama na ado ne na kawa yana kamshi wannan zata nisance shi wala tamtashidu bima taqtamir fi ra'siha ba za ta yi abin nan sharce gashi ba da duk abin da zai tada kamshi cikin kanta yuktamar shine tashin kamshi fi ra'asiha a cikin kanta wa alal amatu wal hurratu sayyi wannan ita ce kawai ta kaba babu wani abin da za a dora mata komai tana yi abin da kowa yake yi zata yi kawai wannan abubuwan zata nisanta yace wal hurratu sagira diya kuma wadda take karama wal kabira da babba al ihdadu ita ma na akan ta tayi ta kaba waqtu da fil kitabiya malamai sun yi sabani gaba yahuda ahlul kitab ce ko ba nasariya ai mun san ya halitta ka aure ahlul kitab ba nasariya ko ba yahuda to in kan mutu yaya a ta kaba zata maka ko kaka ya ce sun yi saɓani walaisa alal mutallaqati idadun wadda aka sake ta babu wata takabar da zata yi wa tujbaru al-hurra al-kitabiyya ala al-idda min al-muslimi fil wafati za a tila sama za a tila sama diya wadda take ahlul kitab ce mutum ne ya auri diya ba nasariya ko ba yahudiya sai ya mutu to wannan yan uwanka za su tila samuta ko alƙali ya tilasa mata ta yi ta kaba a wajen mijin in ya rasu tunda ita ai bata yi ba ba addinin su bane amma shi alƙali shi zai tilasa mata tai saboda ai kiyaye alhurman mamaci ce bayan ibada ce kaka babu wannan ba wannan a ce za a hada hudda ta takawa babu wani abin da ake yi kawai abubuwa ne wanda aka cuso can baya jahile bayan Allah an same su basu san komi ba cikin addini sai a ta karo musu wasu abubuwa wanda dai akwai maslahan malam a ciki eh a kitabiya a a kowace kawai wadda sakinta aka ai ta kaba wanda ya mutu ake ma ba wanda ta aka saka ba wanda aka saka idda ce ai take ba ta kaba ba a ce ta nisanci wa'annan abubuwa ba a sa ta baita yace wa iddatu ummul wa talaqu wa iddatu ummul walada yace idda ta ummul walada ita ce baiwa ka wadda kun samu aihuwa da ita min wafata sayyidiha idan shugabanta ya rasu haidatun haila ɗaya ce kawai ya ce wa kazalika za a taƙa hakanan idan ya ‘yanta ta ita ma haila ɗaya ce zata yi fa'in ƙa'adat anil haidi idan ta fasa haida ta tsufa sosai fasala su ta ashihurin wata uku zata yi shi ne iddata wastibara'u al'amata fin tiƙalin mulki haida shi ma istibara'i istibara'i na baiwa idan mulki ya sauya ita ma haila ɗaya ce in taƙalar mulki bi bai'in auhiba mulkin wannan ya gusa ne ta fuskar sayanta aka yi saidawa ce ko kuma kyauta aka bada ta ausa bayin ko kuma abin nan kamo ta aka augar zalika ko ma wani wannan in ya zamana kana da baiwa sai ka kai ta kasuwa ka saida wanda ya saya ba daga saye ba zai ci gaba da kwanciya da ita ya ta gida a sai ya bar ta ta yi haila an tabbatar da cewa ba ta ɗauke da ciki na wancan hakanan in kyauta ka bashi ita ba zai ci gaba da kwanciya da ita ba ko kamo ta aka yi daga yakin yanzu aka zo wajen rabu aka ce kai malam nazir kama wannan kai malam zirki kama waccan in an je ba daga gwabarancin shi ya sha mishi kai ba kawai zai je ci gaba da kwanciya da ita a'a dole sai ta yi haila guda me yasa dan saboda tana yiwa daga can gurin ya kasance tana da juna biyu ta wani kahuri kai ka taho nan ka kwanta ta kai tunanin ɗanka ne duka musulunci yana kiyayewa nasaba nasaba kai zamana jinin wani a nasaba ma wani au gairu zalika ko wani wannan wa man hiya fihi yazatihi wadda tana kalkashin kulawar shi kad hadat inda hu ta haila a wajen shi summa innahu ishtaraha sannan ya saye ta falastibra alaiha babu istibra'i akanta wadda a gurin shi take kuma sai ya saye ta to wannan kuma ya san cewa ta yi haila bai kusance ta ba kuma aka bashi ita wannan ba sai ta yi wani jini ba in lam takun takharuj in ba tana huta ba in ya san tana huce-huce to ka aje kuma ta kwanta da wani ba da shi ba to wannan ya san mai huta ce sai ta yi istibra'i ya ce wa istibra'i sagira filibai istibra'i na karamar yarinya wajen in an saida ta in ka na tuɗau in ana kwanciya da ita salasu to a shahurin wata uku ne wallaci la tuɗau karamar yarinya da ba a kwanta ta falastibra'a fiya babu istibra'i duka wannan magana bayu ake in ana magana istibra'i magana bayu ne ake wa man a hamilan duk wanda ya sayi mai ciki min gairi daga wani shi au malaka ha ko yan mallake ta bi gairil bai'i ba tare da ciniki ba wal ya isa akwai inda aka tsallake in kana la tu dau salasatu ashhurin nan kaga bi ka bi ne matsalar sharhin wal ya isa min al mahid da ma wadda ta ɗaya ba tsammani game da haila wadda ta tsuha ta fasa haila salasatu ashihurin yawa wata uku ne ya ce wa maribta a hamilan wanda ya sayi mai ciki min gairhi daga wani sha'au malaka habi gairil bai ko yan mallake ta ba ta huskar saye ba ko bashi aka yi baiwa ce amma kuma da ciki fala ya karbu ha ba zai kusance ta ba wala ya talazzaz bi shay'in ba zai ji daɗi da wani abu da ita ba ko taɓa ta bai ba ta ta da'u har sai ta abin nan har sai ta aihu kenan sai ta aihi abin da ke cikinta matukar ta zo mishi da abin nan saboda baiwa kamar wannan ce kamar haja ce da ciki ma sai a saida ta to aka saida maka da ciki ba za kusance ta ba yace wasu kuna gurin zama ya tabbata li kulli mutallaqatin ga duk macen da aka saki madkhulun biha duk wanda an kwanta ta duk macen da ka kwanta ta kawai mazaunin ta yana bisa kanka in ka sake ta yace wala nafaka amma babu ciyatarwa illa lillati tulliqat duna salas sai wadda aka sake ta sakin da bai kai uku ba macen da ka sake ta saki uku mu sani ho cewa idan ka saki mace in sakin na kome ne abincinta ma kai zaka rika bata ba tattare je ku gidanku ba anan za ta tsaya kuma da abincinta da komi da cohane da komi kakka ma sauya haka nan zaka ci gaba da ka mata yadda ka saba ba abin da zaka sauya to wannan har ta kare amma in saki uku ne babu wannan abun ba wannan ciyatarwa yace walil hamili kaga yanzu ina ake bin dokokin na sakin in ya zamana saki ne kawai an wulakanci an ce tattare ta gidanku gobe ya je da shinkafa da wannan da kayan miya ya ce amsha a beka mata ko yi sallama ya beka ya sun zama abokan gaba da kwantar tsakanin shi da su ya ce walhamili wadda ta kasance mai ciki kanat mutallaka wahida ta kasance saki guda ɗaya ne au salasan ko uku in mai ciki ce ita kuma ciyatarwarta tana bisa kanka duk ɗaya ne saki ɗaya ne ko uku ne saboda abin da ke cikin ai naka ne eh ta ci za a zai samu nono sai ta ci ne zai samu abin da zai ci kenan wannan har yanzu ita zaka ciya kai kuma baka da wata dabarar da zaka ciyar da ɗanka a cikin ta dole sai ta hanyar ta baka ce ba a fasa garka dura ma ɗanka abinci dan ka ta kari da kai yace wala nafaqata lil muhtali'a babu ciyatarwa ga wadda aka yi hul'i da ita illa fil hamil sai in tana da ciki kenan wacce ta ba min ga hul'i ta ɗauki kuɗinka ta meka maka kuma ka je ka ci gaba da ciyatar da ita har ta gama idda babu zancen kuma ciyatarwa illa fil hamil sai in tana da ciki wala nafaqata lil mula'ana mai wadda aka yi li'ani ma an yi li'ani yayi tsinuwan nan hudu da wannan biyar ita ma ta yi aka rabuto wannan babu zancen ya ciyatar da ita ma in kana ta hamilan ko tana ɗauke da ciki ita wadda aka yi li'ani ko tana da ciki ba ciyatarwa saboda mu ya gama rigimar dama ai cikin ne kace ba naka bane aka zo aka yi rantsar aka watsi kuma a ce je ka ci gaba da ciyar da ita saboda wannan dan kai da kayan inkarin shi ma kayan musuwa ka tsine ma kanka akan cewa in naka ne kuma a ce zo ka ci gaba da ciyatar da shi babu zancen wannan yace wala nafaqata li kulli mu'tadda min wafatin yace babu ciyatarwa ga kowace mai idda ta wajen saki duk macen da an mutuwa kai nake so duk macen da mijinta ya mutu tana cikin takaba ciyatarwa ta sabka ba wanda zai ciyar da ita wa za a azama mijin ya mutu shine dama zai ciyatar da ita kin gawa shi za a azama ki ciyar da shi wala hasukuna tana da masauki amma masauki za a bar ta nan ta yi takaba in kana tidaru lil maiti in gidan na macin ne ba haya bane au karna kara kira'a ko har ya ba da kudin haya shi in ya ba da kudin haya shi wannan magada ba sun ce ba a to ba mu kudin haya mutum da baba ya mutu wannan macen ta fita ta yi ta nemi ko da ba uwarsu ba ce ta je ta nemi gurin da za ta yi ta kaba a inda ya ba da kudin haya ko kuma nashi ne to dole a nan za ta yi idda wala ta kharuji min baitiha ba za ta fita daga gidanta ba fi talaƙin wajen saki aw wafatin ko rasuwa hatta ta timmula idda sai ta gama idda ka gani mu duba mu ga yan uwa kuskuren da ake a cikin zamantakewa armewa ne ya saki matashi saki na kome ko ya saki matashi saki uku ta je gida yawon ta ta shiga tallama wata ta shiga kasuwa wata Kano ma za ta ji alhali ko mata aure ce tana cikin gidansu da ta je anan ma da muke saba ka'idan muke kore ta daga gidanta ta yi gidansu in an rabu to in ta je can ma da an saba Allah ta yi zamanta a cikin gidan babu zancen ta huta ta yi yawo inda ta ga dama mata aure ce har yanzu ya ce ta ce in idda har sai ta gama idda illa an yi kwarji ha rabu dar sai in mai gidan yahuda ta in gidan haya ne mai gidan yahuda ta wannan ko ba alahinta ba ne ba ta ce ban na huta ba ta ce ban na huta ce kawo kudin haya ya ce wala mai kabul min alkira ma ya shibihu ko kuma ya ce shi shibihu ko ba zai amshi gidan haya ba ba zai amshi kudin haya ba irin wanda ya dace wanda ke kama da wannan gidan in ya musu wulakanci ya ga cewa mijinta ya mutu ya san cewa an ce mai taka babbar ta huta daga gidan da take ya zaburo ce to can da jika 20 yake bada yanzu 50 50 zake bada tunda ya san batta huta an ce ta zama nan ta yi ta kaba to ya ce mishi to huta ta yi ta bar maka gidanka tunda ka aza hayar da ta wuce gidan ya ce farta kwarji wa tuqimu bil mawdi saboda me yasa ko da ka tasawurin cewa a musulmi biyar tana yiwuwa matsala a ce wani kahuri ne ko wani kirista ne ya san da wannan hukuncin naku cewa mai takaba dole a nan zata yi da takaba kuma shi ya baku haya zaburo ce to na ƙara kuɗin gidan nan musulman ma sai su sai in ya ga cewa zai samu kuɗi kuma ba ta huta ba dole dole a nan zata yi to yana tsawwala mata ko wulakanci a ce to huta bara mushi falatu khurij yace sai ta huta wata qima bil mawdi allazi tantaqilu ta zamna a duk inda ta tafi in ta huta gidan ma'aihiyarta ta je gidan babanta ta tafi gidan wani yayanta ta kaura da zama ta yi ta kaba a can dai duk inda ta je dai ta zamna a nan kada ta huta hatta tan qadiyal idda sai idda ta gama yace wal mar'atu turdi waladaha fil isma mace ita take shayar da ɗanta in tana ƙarƙashin igiyar mijin matukar tana ƙarƙashin igiyar wannan mijin to ita take shayar da ɗanta illa an yi kone misula la yurdi sai in kwatankwacin ta bisa shayarwa in ya zama na ya auro ɗiyar saraki wadda dama bisa shayar da ɗiyansu bibiyaran ake ba ma yaron tana aihuwa ita ta gama ba ruwanta da shayarwa kuma ya je ce a haka ya san da wannan ya san da wannan an mishi bayani wajen arme ya ce ya ji ya iya ya armuta a haka nan to zai ta sayan madarar shi ba zancen ta sha mishi da ɗa ya ce walil mutsallakati rada'u waladiha wadda ta aka sake ta ita mana a kanta ta shayar da ɗanta ala abihi ga ma'aihin kenan ta sha abin da sa aka ce ala abihi ga ma'ayin ta shayar kuma ya biya ta sai ciniki kawai ya ce walaha an ta akuzu ujratu rada'iha tana da damar ya zumo in kan lura don saboda son kai duk wani abin da ya shahida ko maslaha mutum na shari'a shi ake ɗabbaka wannan na cewa in ya sake ta da ciki ko kuma da yaro ƙarami tare da ita wannan da yake maslaha ta ce ta bi shi a ɗabbaka wannan shari'a cewa ɗan shi a gurinta a yi magana abin da zai rika kawowa kuma shi ma an an ce magana wani abu ne da ya shahi maslaha shi zai yi iya ƙoƙarin shi a ce wannan sunna ta tabbata tunda akwai maslaha shi a ciki ya ce walha an ta kuzu ijiratu rada'iha tana da damar ta amshi ladan shayarwar da take in sha ta in taso kenan in taso ya ta amshi ita ta rika shayarwa ko kuma ya amshe dan shi ba wata ta rika shayarwa ya ce wal khadaratu lil ummi yayi reno na ma'aikiya ne ba da dalaki bayan saki ila tilamin har zuwa balaga yaro in aka rabu da shi ila tilamin zakar har zuwa yaro karami ya balaga in namiji ne namiji har ya balaga yana karami a wajen uwar shi ya kamata ya tsaya ya ce wani kahul unsa in kuma mace ce hatta ya aure a wajen uwarta za ta tsaya kai ta ciyarwa ba wai ita ta ciyar maka ba da kattai a hankana a kai zaka rika kai mata abinci tana ciyar maka da diyanka in dai ba aure ta yi ba ya ce wa dukuliha han ma ta shiga da ta shiga kwanciya da mijinta in budurwa ce ya ce wa zalika ba'adal ummi in matat ba'adal ummi ne wannan kuma bayan ma'aihiya idan ta mutu au nuki hatta liljadda in kuma in kuma ta abun nan an aure ta liljadda he a ba kaka in ma'aihiya tunda ai ba zama ta ba dan sun rabu tana yiwa da diya a wajen shi da biyu ko uku sun kuma da ta rabu da shi ta je ta yi armanta to diyan he a bar a bar ma kakarsu kenan uwarta ita maccan kuma sai zaka je ka rika ciyatarwa sun malil khala sannan kuma sai yar uwa uwa in babu kaka sai a ba ma yar uwa uwa ya uwa ko kanwa uwa fa illa mai kumin zawi rahimil ummu ahadun in daga cikin daga cikin yan uwan mata babu ko daya wanda za su rike yaran nan fal akhawatu sai aje zuwa ga yan uwa uwak yan uwa uwak ita wal ammatu da kuma yan uwan uban fa illa mai kunu fal asba in babu sai a koma yan uwan uba yan uwan uban su rike su wala yalzamu rajulun da kaga da an bi wannan tsarin da wannan dokokin ba zai yi ba namiji mu yanzu a zamanin ya rabu da wata da yaran shi biyu ko uku ya ɗauko ya kawo wannan buduro da ya kawo ya zuba mata a ita rikici ko kuma ya ɗauko wata ce ya kawo ɗiyan wata ya kawo ya sa mata kaga da aka bar dokokin Allah sai ake ta shan wahala ita a kawo ba ɗiyanta bane ta yi ta wulakanta su kuma da an bi shari'a da batta da alaka ta rike maka ɗiya yanzu in ya arme ta ce a ni ban rike ɗiyanka ta za a yi tarishin kumiya ita ko ba hakinta ba ne ba gam ta rike ɗiyan wani a shari'a ma Allah bai azamata ba ga wa'anda aka azama a can su ne dolansu ‘yan uwan uwarsu kuma an bi matakin da kaga kakarsu ta fi kowa son su da ƙaunarsu wadda ita ta aihu uwak ita za su tsaya a nan gurin in babu a kai ga ‘yan uwar ita ma'aihiyar ya uwa ko kanwa uwa kaga duka wannan ba inda za su ga wulakanci ba ne za a musu riko ne na mutunci ko baka bada ba an rike su matukar akwai to amma in yi zamana aka ketare wannan dokar ta Allah ka ɗauko ka ce ma dole sai kin rike ɗiyan wannan na wata ba hakkin ta bane kuma a sai ta azabtar da su kuma kai ma kana da sababi saboda baka bi dokar Allah ba na'am mm a wannan kuma wata maslaha ce daban in ya ga can inda aka zana kin babu tarbiya guri ne wanda za su ɓaci wannan kuma maslaha ce tsakanin shi da ita saboda an rabu ma kuma ana nan tare dai abin da ya shahi ba an rabu bane cewa ni da ke an kare har abada me yasa aka ce a yi rabuwa ta arziki hatta zamana gidanka ta kare idda kana ciyar da dan an rabun ma wannan abubuwan su haɗo ku a tattauna cewa ya ya kamata a yi ba kai zaka zartar da wani hukunci ba ta gaban kanka dan ɗiyanka ne abin ya cutar da yara ba ita za ta zartar da hukuncin ba dan saboda ita ta ayawa a'a dole wannan abubuwan koda tana gidan wani mijin ta kama ku tattauna ya kaje ga kai ga tsohon wancan mijin ga tsohon mijin ya sallama a zamana saboda shi abin da kawo shi daban harkan magana ɗiyansu ce ba ƙaramin magana ba ce ta a yi ta kawai haka nan a bar su kara zube su lalace su lalace muku su lalace ma al'umma ina ga mu samu gurin kwana dare ya yi ko eh fakara ɗaya ce a to ya ce wal amma ta fa'in lame kuwa la yarzamu rajulun nafqa ila ala zawjatihi bai lazumta ba bai zama tilas ga namiji ba ya ciyatar da wani sai mata shi kawai kanat ganiya au fakira mai kudi ce ko talakaci duk halinta kai zaka ciyatar da ita wa ala abuwaihi alfaqirin kuma ma'aihon shi ma matalauta shi zai ciyatar da su wannan kuma ana zano maka a rayuwarka wa aka aza maka ka ciyar da shi na farko ita ce matarka ko da wadatar ta ko ba wadata na bi ma'aihonka su kuma sai in basu da wajibi ake magana wajibinka wa ala sigaru walidihi da yan yaran shi kanana dole ne ya ciyatar da su allazina la malu lahum wanda ba su da dukiya yaran kanana ma in suna da dukiya masana an yi katari uwarsa mai hali ce ta mutu ta bara musu dukiya to kana iya ciyar da su cikin cikin cikin kudin su ka ciyatar da su in suna da in kuma suna da ma kai karamci ka rike su babu lahi yace ala zukura hata ya hatalimu idan maza ne zai ci gaba da ciyatar da su hasi mahalki ya ce wala zamana tabihin kuma ba su da shan inna ba su da shan inna in aka ce irin mai cuta ne wadda baya girma baya abin nan ba sai ya girma sai ya balaga sai ya yi kaza kuma yana da cuta shekaru zaka yi cin shi a kanka to amma daga ya kai shekarun balaga daɗa nauyin shi ya sauka a kanka wa alal inasa ta yanki hina su kuma mata sai sun yi aure mace ba an ce bar ta balaga ga ce mata to nemi abincinki kasan lalata ce zai ta nemi abincin nata amma wajibi ne ya rike ta har zuwa armanta ko shekara hamsin za ta yi ba armi abincinta kan ma'aihinta ya ce wa yadda bihin na azwajihunna mazansa su shiga da su dada in yi so ya sabka gare ka wala nafqata liman suwa haula'i ba wanda zaka ciyatar banda wa'annan min al-aqarib daga cikin makusanta ko kananka ko wakinka ko mun talaucin shi ba aza muka ciyatar da shi ba wa in nittasa idan ya wadata yana da hali fa alaihi iqdamu zawjati yana da iya kawo ma matar shi el hidima ya kawo ma matar shi mai wanke wanke da mai yin aikin gida in yana da hali wa alaihi an yunfika ala abidihi kuma na akan shi wajibi ne ciyatar da bayin shi wa yukaffinuhum idza matu kuma likafanin sa akan shi in sun mutu waqtu fi kafani zawja malamai sun yi sabani cikin likafanin macen aure faƙala abu ibn al-qasim ibn al-qasim yake cewa ɗalibin malafi maliha a kudin ta za a mata likafani in ta mutu don armi ya ƙare tana mutuwa zancen cewa armi ya kare shikenan ba zancen abin nan wa qala abdul malik abdul malik ibn al majisun mai littafin al wadiha yace fi mal zawji a dukiyar miji za a yi wa qala sahanun sahanun yake ce an kanar maliya in tana da hali fa fi maliha a dukiyarta wa in kanat faqira in kuma talaka ce fa fi mal zawji a cikin dukiyar miji za a yi ga duka wannan hukunci ne na shari'a sagiratan wala kabira ba a bari kaga likafani bai kai kawo ba amma malaman fiqh sun yi bayanin duk wanda ya mutu likafanin shi akan wa dan ka aje sai ya mutu a rasa wani ya ce bai ya daukan likafani wancan ya ce bai ya dauka kowa in ya mutu mu yanzu yana cikin abu mai saukin da bai kai ba bai gama fadan da har za a rika zancen a dukiyarta ko a dukiyar shi nan za mu takaita subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik afwan mun dauki lokaci duk da a gaji yama nake na so da mu dan takaita kadan kadan kuma ga yadda tabbata